الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد يومنا رانر لهدي watan ramadan yana da kwana shida alif ɗari hudu da arba'in da biyu hijiriya kuma muna goma sha takwas ga watan hudu shekara ta dubu biyu da ashirin da ɗaya miladiya wannan shine zamanmu na na hudu darasi na hudu ko in ce zamanmu na biyar kenan ko darasinmu na hudu a cikin ayoyin suratu tauba daga kan ayata casa'in da bakwai al'arabu a shaddu kufran zuwa ayata casa'in da tara wa min al'arabi man yu'minu billahi yau insha Allah kamar yadda muka saba a wannan masallaci na area 11 da ke kusa da fcda a birnin tarayyar najeriya abuja tare da alaramma saifullahi zai karanto mana aya ta 99 domin dorawa akan matsalolin da muka faro insha Allah tabaraka wa ta'ala أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن الأعراب من يؤمن بالله واليوم الآخر ويتخذ ما ينفق قربات عند الله ويتخذ ما ينفق قربات عند الله وصلوات الرسول ألا إنها قربة لهم سيدخلهم الله في رحمته إن الله غفور رحيم
to ubangi subhanahu wata'ala ya ci gaba da cewa wa min al-a'rabi a cikin ƙauyawa ko a cikin mazauna ƙauye nan zaka iya cewa mazauna ƙauye tunda sifa ce ta yabo domin an ce musu ƙauyawa ne wa'annan saboda abin da yake tattare da su na kaushin ɗabi'a to wayannan kuma su mazauna ƙauye ne tare suke da ƙauyawa amma hukuncin su ya sha bamban a cikin su akwai wa'anda yu'minu billahi zaka samu wanda yayi imani da Allah ya yarda cewa Allah shi ya halicce shi kuma ya yarda cewa addini Allah ake yi wa kamar ƙabilar muzaina da juhaina da sauransu waliyomil akhir kuma kaga ya yi imani da ranar lahira don haka yana taka tsantsan wajen yin aikin da zai tsira ranar gobe alkiyama wa yattakhidhu ma yunfiqu qurbatin inda Allah kuma abin da yake ciyarwa din na zakka da sadaka ya ɗauke shi ne a matsayin ibadar da za ta kusantar da shi zuwa ga Allah wa salawatin rasul kuma tsani da zai samu addu'o'i na manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam Allah ya ce ala ku saurara inna halalle wannan sadakar tasa ƙurubatun lahum wato lallai kusanci ne ƙurbatun lahum bi kasarin ra' wannan ita ce a jumhur lallai ku sani cewa wannan sadakar da ya bayar ibada ce da za ta kusantar da shi zuwa ga Allah warshi kuma ya karanta daga nafi'ul madani qurbatul lahum da rufu'a akan ra'un din to wannan shine bayanin da Allah ya sai ce sayidkhilhumullahu fi rahmati kuma da sannan Allah zai shigar da shi su cikin rahamarsa inna allaha ghafurur rahim hakika Allah subhanahu wataala mai yawan gafara ne kuma mai jin kai ne to a kafin mu kai zuwa ga sharhi da fashin baki akan yaban da Allah ya musu muna nan akan karashin matsalolin da suke da alaka da su kauyawa mun faɗi cewa mutane ne masu kaushin ɗabi'a kuma haka ne mun faɗi cewa mutane ne masu zafin rai kuma haka ne mun faɗi cewa mutane ne yawancinsu masu wauta kuma haka ne shi yasa al'imam ibn al-jauzi allah ya ji kansa da rahama abul faraj a cikin akhbarul hamka wal mughaffalin ya nakalto daga abu hatim ibn hayyan albusti Allah ya ji kansa da rahama daga cikin littafinsa nuzhatul hudaba ko nuzhatul uqala ne cewa ya faɗi wasu alamomi wanda alamomin suna ɗaya daga cikin alamomin gane cewa mutum wawa ne yana da wauta wanda kuma daga cikin wato manya-manyan sifofin da in mutum yana da su ba ka rasa shi da wauta akwai tattara wa'annan alamomin kuma za ga yawanci alamomin a za a gansu tare da ƙauyawa abu hatim yake cewa daga ciki akwai sur'atul jawab ka tambayi mutum kana rufe bakinka ya baka amsa za ga yawanci wanda ya zama wannan shi ita ce ɗabi'arsa za ka ga wato yawanci za ka ga yana da wauta to kuma su ƙauyawa suna da irin wannan suratul jawab ɗin asma'i Allah ya ji kansa da rahama al-asma'i yake cewa wata rana ya taɓa zuwa wata walima an shirya walima ta cin abinci sai tarar da wani bakauye a wajen an kawo farantin abinci kawai bakauyen ya miƙe ƙafafuwansa ya saka abincin a gabansa yana ci har sai da geminsa ya jike da mai sai asma'i ya ga kai shi abdulmalik ibn quraib shine al-asma'i sai ga wannan mutumin zai ba da mu wallahi sai ya kalle shi yana kallansa sai caye ka annaka athlatun fi ardi hashin ataha wabilun min ba'di rashi ka annaka aklatin sai ce ni sai na ganka kamar athlatun fi ardi hashin wato kamar wani ganye ne ya fito a wata ƙasa mai taushi ruwa ya sauka a kanta bayan an yayyafi aka zo aka yi mamako sai ta wani yankwa ne ta yi rashin kyan gani abinda asma'i ya gaya mutumin kenan to mutumin kawai sai ya dago kansa sai ce ka annaka ba'ratun fi usti kafshin mudallatin wa hadha al-kafshi yamshi kaga anan yana da hikima ba kauyen nan amma bai san waye asma'i ba bai san me yasa asma'i ya faɗa ba shi kuma ya so ya dan zolaye shi ne dan ya rage wannan hadamar da yake yi sai ce mai ka annaka ba'ratun fi usti kafshin kai ko sai na ganka kamun kama da kaman kashi ne a karamakumullah wanda yake a duburan rago mudallatin gashi ya yi ƙasa wa hazal kafshi yamshi ga ragon yana tafiya ya za ka ga wannan kashin ragon ya yi yana rufe bakinsa shi kuma ya ba shi amsa ka ga hikima amma kuma ga wauta ai da sai ka tsaya tukunna ka ji mai isa ya gaya maka sai asma'i ya ce a'a ka annaka taqulu shi'ir kaga ya ɗauki ma'auni ɗaya ka annaka athlatun fi ardi hashin ata hawa bilun min ba'di rashi shi ma sai ɗauka nafsul wazan wa nafsul kafiya sai ce masa ka annaka taqulu shi'r ko kana kai ma ka iya waka ne ce kai fala aquluhu wa ana ummuhu wa abu ta ya ba zan yi waka ba ni ne uwar waka ni ne uban waka ni na haifi waka ni ne cikin na haifi ko daga kafa bai ba sai ce masa sai asma'i ya dan ji haushi haka sai so ya kure shi sai ce masa to in ka isa ka kawo min baiti daya wanda ya kare da harafin wawun ita kuma wawun din wasalin da yake biye da ita fataha ce wannan min as'abil qawafi yana rufe bakinsa sai ce qaumun bi najdin ahittuhum saqahumullahu minan naw qaumin bi najdin ahittuhum saqahumullahu minan naw yanzu ya tsara baitin sai asma'i ya ce masa to me nau kuma ni ban san nau ba qaumin wasu mutane bi najdin a garin najadu ahittuhum na saba da su saqahumullahu minan naw Allah ya shayar da su nau sai ce me nau din sai ce nau tala'ala fi duja lailatin muzlimatin yace shi kuma nau din tala'ala yana kyalli fi duja lailatin wato fi duja lailatin muzlimatin halikatin lau ba ka ce min kawo maka mai harafin wawun ba wanda bayan ta fataha ce to ga nau baka tambaka san nau din ba sai sa masa shi a waka yace nauta la ala fi duja lailatin muzlimatin halikatin law sai asma yace ikon Allah law me me kuma kake nufi da law din sai yace law sara fiha farisul lanthana ala bisatil ardi min taw min taw din shine sari mai sauri sai ce ah ikon Allah mun taw din saurin me kuma zai sai ce mun taw mun taw كشح حضم الحشا كبازك قد انقض من الجو سيتي يكون الله جو ماذا سيتي جو السماء والريح تعلو قد شم ريح الأرض فعلو سيتي فعلو ماذا سيتي فعلو لما عيل من صبره فصار نحو القوم ينعو سيتي ينعو ماذا كجف سور بعد أمسا سيتي ينعو رجالا لثنا لثنا شرعتنا كفيت ما لا قو ولا قو سيتي آه لا ما لا قوت me suka gamu da shi yace in kunta la tafhamu ma qultuhu fa anta indi rajulun baw ce in dai baka gane abubuwan da nake faɗa baka ba to kai a waje na kai rajulun ne wani mutum ne baw sai aswa iya ga bai ma san me kalmar baw din ba sai ce ah bau kuma mai take nufi awa wani ke nufi da albau din shine hanjin dabba sai ya bashi amsa sai yake cewa albawu salhun kadkasa jildahu kadkasa jildahu bi alfi karnani ta kumu au sai ce au maza sai ce au adribun ra'asa bisuwanatin taqulu fi darbatiha qaw yace to au din nan da baka gane ba ya rage ko in samu wani irin kaskon da ake zuba kusa akai inda kafintoci suke zuba kusa in kwada maka akan ka taqulu min darbatiha saboda karar dukan da ne kaji ta ce qaw tunda dai so kake aka haka baiti mai kafin da bawo asma iya ce sai na ji tsoron kar in ce masa qaw ma za ya je da ke ni da abin nan din sai na shiru to yana ɗaya daga cikin alamomin wauta da ƙauyanci shine da an tambaye ka ana rufe baki ka ba da amsa daga yawanci 'yan binni masu hankali ko da a ƙauye suke zaune in ka tambayi mutum sai ya tara hankalinsa tukuna sai ya baka amsa an gane watar ta tabbut in ji abu hatim da rashin barin ka tsaya ka tabbatar da abin da za ka faɗa wal ifratu fi dhahik sannan kyalkyala dariya kaga har mutum yana faduwa shi wannan kauyanci ne kuma wauta ce galibi za ga duk wanda yake irin wannan to za ga wawa ne da kuma yawan waiwaye in mutum yana tafiya da kuma yawan cin mutuncin manyan mutane shi ma wannan kauyanci ne kuma wauta ce kaga wa mutum shi a wurinsa ba wani babba zai iya taka kowa zai iya fitowa kafofin sadarwa ya ci mutuncin shugabanni kuma cin mutuncin ba zai rage komai ba ba zai sa shugabannin su daina abin da suke ba zai a cikin masallaci liman zai jinkiri ya tashi a gaban mamu ko ana sallar juma'a ya faɗi bakan magana shi a wajensa kowa ma kaskantacce ne saboda shi kaga wawa ne a ba shi da ba shi da abin nan ba shi da seti kuma shi uba in dai ba nasa bane to zai iya zaginsa baya la'akari da cewa wannan uban wani ne wannan uwar wani ce wannan malamin wani ne to duk wanda kaga yana haka to alama ce ta ƙauyanci kuma alama ce ta wauta sannan shi wawa ɗan ba ƙauye shi ne wanda in a'aratta anhu idan ka kauce masa ka ka saurare shi to sai ya hau gaba da kai idan kuma ka dinga haike masa to kuma sai ka ga ya kuma rudi yana ganin cewa dan ya isa ne yanzu nan sai ka ji ya ce bari ka ga wannan hatsoro na ke ji yana zuwa zai miƙa min hannu to sai ya rudi na kusa da su kana zuwa da ka miƙa masa hannun sai ce ba na gaya muku ba irin wannan ƙauyawan ne ba fa mazauna ƙauye ba a kula sosai irin wannan ƙauyawan ne sai kaga da ya ga mace ta yi murmushi sai ce sansa take yi ita ko wataƙila ba ba- ba ma ta in ta ma gan shi ma ba ta ƙara tuna shi ba to irin waɗannan su ne ƙauyawa wa'in jahilta alaihi haluma alai shi ne wanda kuma wai sanda zai haƙuri ya ƙyale ka shi ne sanda za ka yi masa wauta in ya dasa ya gasa ma magana kai ba ka gasa masa to wai a lokacin ne zai haƙura amma akan samu wanda ba ba gidaje ba ya irin wannan ɗabi'ar amma in yayi kuma da an shiga wani yanayi sai kaga ya dawo hayyacinsa akwai wanda ya zo ya samu ahnaf ibn qais ya zazzage shi ya ci mutuncinsa ya ce wallahi la in sami'tu minka wahidatan la tasma'anna minni ashara wallahi kuma jira nake ka furta kalma ɗaya ka ji goma a wajena Allah Allah nake ka sai ɗaya in siyar maka in maka gyaran goma sai ce la in sami'tu minka asharatan la tasma'anna minni wahidatan ni ko da zaka faɗi goma ma ko ɗaya ba zaka ji sai kuma jikinsa ya sanyi haka Ali Zainul Abidin Allah ya ƙara yadda a gare shi jikan sayyidina Aliyu Allah ya ƙara yadda a gare su baki ɗaya ɗan gidan sayyidina Hussein to sai suka ɗan samu saɓani da wani ɗan uwansa ta ɓangaren Alhassan saɓani da aka iya samu tsakanin mutane aiko sai wancan ɗan uwan nasa ya dinga gaya masa mag- baƙaƙen maganganu a gaban jama'a da waɗanda aka sani da waɗanda ba a sani ba shi kuma ya shuru bai tanka ba har lokacin fitar sai daga masallaci ya tashi ya fita sai wani ɗan uwan nasa ya bi shi suna ta tafiya har sai da ya je dab da zai shiga gida sai kawai ya ga ya tsaya a bakin ƙofar gidan shi kuma yana ta faɗan magana sai da ya gama ya yi shiru sai ji ya ce ‘yan uwana ka kammala domin so nake hankalinka ya kwanta kar ya zanto in shiga gida a kota magana da kake so ka ji yadda ni ba ka ji yadda ni ba sai ce ah yanzu duk abin nan da nake gaya maka ma kana nufin bai ishe ka ba sai ce ai to duk maganar da ka faɗa ɗayan biyu ne ko dai wani abin ne da nake yi ka faɗa kuma ka taimake ni don in daina ko wani abin ne da ba na yi kasa na in gode wa Allah kuma in guje shi ashe yana cikin abin da in nai za a iya goranta mu sai ya fashe da kuka sai ce ij'alni fi hillin min amrik to da Allah ka yafe mu yace ai ban fito daga masallaci ba sai da na yafe maka Allah ya yafe maka ni ma Allah ya yafe maka to so ake yi ka zama mutumin da ko an maka wauta ma ba za ka yi ba ibnu taymiya Allah ya ji kansa da rahama kun gan ana karanta littattafansa sai ka zaci wani masifaffen mutum ne saboda yadda yake dira akan bid'a da- da shirka ka san ai a zuciyarka akwai hoton kowane mutum wasu sai na abubakar kai a ranka kana hango ga yadda suke su sai na umar wani lokacin inda ma tasawur din yake ɓaci shine in ka ga wani fim aka ce maka wannan shine wani sai kuma ka koma ka dinga tunanin kamar na gasken ma haka yake yanzu wanda ya ga fim ɗin hajjaji bin yusuf al-saqafi wannan mutumin da ya fito a hajjaji yanzu in dai za a yi magana hajjaji wannan mutumin yake tuno a wannan ɗaya daga cikin illar irin fina-finan nan kenan to shekul islam ibn taimiyya tsaurinsa a wajen bayanin matsaloli ne na addini amma a wajen mu'amala has bayan mutuwarsa har sai da wani daga cikin wanda suka rayu da shi yake cewa wadittu law anni li a'da'i ka bin taymiyata li ashabi ni wallahi da Allah zai mun ta goma shi ya bani kyawawan halaye irin wanda ibnu taymiya yake wa makiyansa ni Allah ya yassare min wa masoyana ma da naji dadi ibn ibn al-qayyim ya faɗa yake cewa wata rana wani ya rasu cikin yan bid'a manya wa'anda suke malaman gwamnati malam fada masu irin caccakar ibn taimiyya ya ce kawai sai na maza na zo na ce alhamdulillah alhamdulillah Allah ya hutar da mu ya ce me ya faru ya ce aiwa na ya mutu shi kenan an huta ibn, ibn, ibn taimiyya ce kake munna malami ya mutu wannan wani irin wace irin ɗabi'a ce baka san duniya ta yi asara bai wa malami ya faɗi ya mutu nan take ya garzaya sai gidan malamin ya yi musu ta'aziyya ya koka akan mutuwar ya ce sannan ina so don Allah kar ku yi maraicin komai duk abin da kuka rasa wanda yake muku ku yi min magana zan muku to ƙauyanci shine kishiyar wannan ɗabi'ar kuma limamin wato ɗabi'a da ta kishiyanci ƙauyanci shine annabi sallallahu alaihi wasallam domin shi ya fi kowa kyawawan ɗabi'u da iya jurar duk wani wanda zai masa wauta to shi ba shi me shi ba gidaje sanda yake iya haƙura sanda ya san kafi shi sannan ne zai haƙura ya kyale ka yana da alfahari wanda kwa yake dan binni baya alfahari abin da ke nufi da alfahari shine fariya in ka zauna da wayayyen mutum sai ku dade ba ma ka san waye shi ba sai wani dalilin ya kama sai ka gane ko waye shi amma ba gidaji ba ƙauye ran da kuka zauna zai gama baka CV ɗinsa gaba ɗaya a nan take wai har ma da ƙari da sharhi da bayani don kasancewa fa shi haɗaɗɗe ne fa to wannan ko a cikin ina ne ya fi zama birni a abuja da allah ku gaya mu mu 'yan ƙauyen kano ne ina ne ya fi zama birni a abuja eh aso drive to ko a aso drive yake wanda da zarar kun haɗu da shi zai fara fidin ɗinka da abubuwan da baka sani ba nasa inda suka ƙaru to ba ƙauye ne eh ka san ai shi yasa dama mutane suke gani na da kaza ai har ma kaza ne ai har ma kaza ne ai har ma kaza ne shi ko wanda yake dan binni wayayye in ba buƙatar ya fata taso ba ba zai fada ba labaransa yawanci na wasu ne ba nasa ba ne to daga cikin alamomin wauta da kuma ƙauyanci in ka kyautata wa mutum ya munana maka in ka kyautata masa ya munana maka zuwa kai ka same shi ka ce wane e an bani kaza in baka naira dubu goma ce aka ban in baka sai ya karba kuma sai ya ji ya dinga tunani wallahi za ka ba sha biyar aka ba shi ya rike biyar din to da zai rike biyar ai sai ya rike ragowar ma ba za ka kyautata masa zato ka ce mai yiwa ce aka yi muraba ma ya bani gaba ɗaya ba to shi ya yake in ahsanta ilaihi asa ilai wa in asata ilaihi ahsana ilai shi kuma lokacin da zai kyautata maka shine sanda ka bata masa to sannan ne zai kiyaye ka wa idza zalamtahu ansafta minhu wa shi sanda ka zalunce shine kai masa daidai wa yadhlimuka idza ansaftahu in kuma kai masa daidai din shi kuma sai ya zalunce ka sai ibnu a abu hatim yake cewa famanibtuliya bi suhbatil ahmaq wanda duk aka jarrabe shi da zama da ba gidaje wawa ba ƙauye to falyuksir min hamdillahi ala ma wahaba lahu min ma haramahu zalik don haka sai ka gode wa Allah da Allah ya baka abin da ya hana wannan kuma shi zai iya cutar da kai ma a zatansa kyautata maka yi wannan dinna ɗaya daga cikin khisal na ƙauyanci abinda yasa wannan asali an kasu ne a matsayin khisal na hamaka to amma daga cikin alamomi na wauta akwai ƙauyancin kun san alamomin wauta suna da yawa aljahid a cikin albayan wata bani ya kawo su alamomin daga ciki kaga katon jiki da ɗan mitsitsin kai shi ma wanda zaka ga akwai wauta a tare da shi ko kuma kaga mutum akwai wani abin dariya da suke faɗa jahiz ya bayyana a cikin albayan wata bayin shine kaman koyar da yara ga mutum ya tara 'yan ƙananan yara yana koyar da su wannan wato sana'a ce mai daraja da girma to amma dole in kana so su fahimta sai ka zama wawa tukuna ka sako daidai su kaga mutum babba da shi yana tsalle yana direwa a cikin yara in mutum ya shaku da sabawa da koyar da yara ma to sai ka ga gaba ɗaya shi ma hatta a ɗabi'unsa na yau da kullum ma ya zama kamar yaro ya kawo wani labari na ya wuce ya tarar da wani malamin yara yana koyar da su sai ji yana karanta yana karanta yaron yana dukansa yana lakana masa wa izqala luqmanu libnihi wa huwa ya'idhuhu ya bunayya la taqsusur uyaka ala ikhwatika fayakidu laka kaida wa akidu kaida kaga wa izqala luqmanu libnihi wata sura ce wannan suratul luqman ya baniya wa huwa ya'idhu ya baniya la taqsus ru'yaka ala ikhwatika an juna da suratu yusuf fa yakidu laka kaida wa akidu kaida da yake ce karatun yan kogo wa yakidu fa yakidu laka kaida yusuf wa akidu kaida fa mayul kafirun amhur ruwaida ta ta can kasa sai ce masa wai haka a tudkhilu ayatan fi aya kai canka ya kake shigar da aya a cikin aya sai ce ma kama bakinka inna walidahu yudkhilu ujrata shahrin fi shahr ai babansa yana yana baya biyan kudin wata watan almuharram sai safar karshen safar yake bayarwa na safar sai rabiul awwal yake bayarwa dan haka ni bana amfana da kudin watan a watan da haka shi ma la ana stafattu min ujrati walidihi wa la huwa stafada min alqira'a da kaga wauta ke da ƙauyanci da gidadanci akwai garuruwan da ake warewa a ce ƙauye ne kuma za ka ga in ka shiga garin za ga ba ƙauye ba ne ba zan faɗa da hausa ba tunda zai iya zama ya zama ra'ayi ne wani kuma ba haka ra'ayin sake ba babu wani gari mu a hausa muttafaqun alaihi da cewa wai duk garin ƙauye ne ko kowa duk wanda ya fito daga garin ba ƙauye ne babu sai dai kawai 'yan can su ce 'yan zariya su ce da 'yan kano 'yan kano su ce da 'yan zariya gobara su ce da katsinawa ne ko a haɗejawa haɗejawa su ce da gobarawa katsinawa su ce da nufawa nufawa su ce da katsinawa fulani su ce da bare bare bare bare su ce da fulani wani ya tashi zai ce ai wani babarbare zai ce wani ba fulatani ya ce kaza ba fulatani zai ce wani babarbare ya ce kaza to wannan mu kaga wasa ne na raha da kuma umuman bahaushe da bagwari kaga gwari yare ne irin kowane yare yadda hausa take da yare haka yadda take yare haka gwari ke yare to amma ban san a sakafar gwari ba kunan ne kuka fi kusanci da gwari amma a sakafar bahaushe zama da gwari da ya sa ya kirkiri karin magana da yawa duk wani juji sai ya dauka ya kora ya koya ya dora wa gwari shi a ganin sa in dai kai ba gwari hasali ma in ma baka yin hausa ta fita kawai gwaranci kake ko ma wani yare ne so da asali farkon da gwari ya zo da bahaushe ya haɗu da bagware sai ya zanto a sai ya ga bagware ya daɗe bai iya yarensa ba to haka kowane yare in kai aka ji kana gura-gura sai a ce kai bagware ne ko kayi gwaranci haka kwarawa ma bahaushe da kwarawa a ce wannan bakware ne musamman mu a yankinmu na kano sai ka ji an ce wai wai ga gida ga gida an ce da gwarikin san Allah haka dai to su larabawa suna da garuruwan da sun saba da cewa ƙauyawa ne kamar basra ɗin da sayyidina umar ya gaya wa anas ya ce kai fataraktal arab ya ce ta'ani al'ashariyin ya ce a'a ahalul basra ya ce in balagahum zalika shaqqa alaihim sai ce la tukhbirhum amma innahum la a'rab kuma na gaya muku sababi da dalili sai hims garin hims homs kenan da ake cewa a syria yawanci da malaman da jahilan galibi inda mutum daga hims ya fito to ba a ran zai yi ƙauyanci shi yasa a cikin makama al-maqamatu al-halibiyya ana jin makama ko ta 42 ce hariri da ya kata sai ce menene yake cewa shauki ya tashi da ni mene wa shauƙin ghalab ila ya shauƙi ya ja ni in je zuwa garin halab li'aktaniha domin in jarrabi zurfin wautar malaman garin to shuraisi ko sharisi a cikin sharhin makama ya kawo nutab da yawa na ƙauyancin mutanen garin to kafin mu shiga zuwa ka'idoji masu mahimmanci a lura sosai wannan matsalolin da muka kawo na al'arabu a shaddu kufuran wani faƙan ba Allah yana nufin wa'yansu mutane ne daga farkonsu har ƙarshensu ba kamar da muka faɗa a gane cewa Allah subhanahu wata'ala yana nufin zafin ɗabi'arsu ne kuma ya dace da yanayinsu a wannan lokacin da inda suke zaune sannan kuma akwai ma'anar musulunci ta ƙauyenci akwai kuma ma'ana ta kowane gari da suke ɗaukar ƙauye yanzu misali nan a abuja sai ka ga wani waje an ce maka village sai ka je garin kuma ka ga gra ɗin wata jihar ce ko ba haka ba ba ku da villages a nan ka je ka tarar da manya-manyan gidaje da network da komai amma akwai wani babban birnin wata jihar ma in ka je sai ka tarar da baka samun kyawun gari irin wannan ko ba haka ba ne to kaga ya danganta da irin al'adar ƙa'idoji muhimmai ƙa'ida ta farko al'arab da Allah yake magana a nan yana maganar mutane ne masu jafa'i da kaushin zuciya da haka duk wanda ya sifantu da irin wa'annan sifofin zai iya fadawa cikin wannan hukuncin amma ba dukkansu ne suka taru suka zama ɗaya ba saboda ayar da za mu karanta a yanzu sai fa'ida ta biyu akwai badul hadira akwai hadiratul badu akwai badul hadira ƙauyawan da suke rayuwa a binni akwai hadiratul badu wayayyun wayayyu da suke rayuwa a ƙauye sauraka ɗan binni dan yana zaune a gari kaza kawai ba zai zo ya cika wanda yake zaune a gari kaza ƙauye ya ce shi kuma ya fi shi ba har a wajen Allah inna akramakum indallahi atqakum sai ka'ida ta uku shine Allah subhanahu wataala ya faɗa a cikin suratu Yusuf wa ma arsalna min qablika illa rijalan وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم من أهل القرى na'am أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم ولدار الآخرة خير للذين اتقوا أفلا تعقلون
Allah ya ce a cikin suratu Yusuf aya ta 109 ba mu aiko wani manzo ba min qablika kafin zuwanka illa rijalan face mutane ne rijalan anan ba wai diddun nisa ba duk da cewa fihi ish'arun ila annal anbiya a kulluhum dhukur wa illa kalmar rijal ismu jinsin ne wanda yake yana nufin shakhsun da haka shi sa zaka an ce eh, innahu kana rijalun min al-insi ya'udhu bi rijalin min al-jinni kaga cikin aljanu ma an ce musu rijal sannan kuma min al-mu'minin rijalun ai har mata ma za su iya shiga ciki alladhina sadaqu ma'ahadullah alaihim min al-mu'minin rijalun sadaqu ma'ahadullah alaih a mata ma ana iya samun su ko ba haka bane ba to anan Allah ya ce illa rijalan face mutane ne nuhi ilaihim muke musu wahayi min ahalil qura kuma waɗanda muke aikowa din daga daga birane suke afalam yasiru fil ardi yanzu su qurayshawa da waɗanda duk suka tafi a matafiyar su ba za su yi yawo a ban ƙasa fa yanzuru kaifa kana aqibatu allazina min qabli su je yankin jordan su je yankin sham su je yankin yaman su ga yadda ƙarshen kafiran da suka gabace su suka kasance zuwa ƙarshen aya ibn jarir tabari yake cewa ya'ani min ahlil amsar da aka ce min ahlil qura ma'ana daga birane ake aiko manzanni sannan ya kawo da isnadin sa qala haddathana bishr qala haddathana yazid qala haddathana sa'id an qatada قال وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم من أهل القرى لأنهم كانوا أعلم وأحلم من أهل العمود سبو دسو أم بني سنف إلمي في يد أن قوي 'yan binni sun fi haƙuri fiye da ƙauye 'yan binni sun fi hankali fiye da ƙauye amma wannan fil jumla ba wai a ɗaiɗaikunsu ba za ka iya zuwa ka tarar da a binni akwai mutum dubu a ƙauye akwai mutum ɗari sai ka lissafa sai ka ga a cikin mutum dubun nan a binni mutum ɗari tara da casa'in dukkansu suna da ilimi a ƙauyen kuma sai ka ga watakila mutum arba'in ne suke da ilimi kaga wannan kusan 99% wannan kuma 40% to kaga wanne yafi kenan in za a yi lissafi gaba daya amma fa a cikin 40% nan zaka iya samun wanda in ka zo binnin ma ba a samu kamar sa ba ko tunda Tahir ibn Hussein sarkin Khurasan ya zo zai tafi yaƙi sai ya tsaya a Marwa Marwa kuma ƙauye ne a lokacin khurasan ita ce binni to sai aika wa hakimi ko sarkin marwa ɗin ya ce mun yada zango a garinku kuma ba ma so mu yi bacci muna so ku nemo mana malami a garinku don ya taya mu hira saboda a lokacin sarakuna su kansu malamai ne manya-manya sai suka ce to akwai malamin da ke koyar da yara a nan shine abu ubaid alkasim ibn sallam allah ya ji kansa mazan jiya kenan wanda in suka tsaya ba wanda ya sai tsaya inda suke ya rasu shekara ta 224 Allah ya ji kansa da rahama yana cikin rijalus sitta wanda ishaq ibn rahuya malamin bukhari wanda shi yasa bukhari wallafa sai yace Allah yana son a faɗi gaskiya magana gaskiya abu ubaid ya fi ni ilimi ya fi ahmad ibn hanbal ya fi shafi'i ilimi amma a ƙauye yake a nan ya taso kuma a nan yake rayuwa sai aka ce sai shi sai aka kawo shi tahir ibn hussein ya zauna da shi aka zuba karatu aka fara da ƙur'ani aka gangara tafsiri aka gangara hadisi aka gangara aƙida da maƙalat aka gangara lura aka gangara tarihi aka gangara falsafa duk ilimin da ya ɗauka sai ya tarar da abu ubaida ya kai ƙarshen ilimin tun da ya taɓa ganin malami irinsa ba kuma a ƙauye yake sai ya ce awwa ku yanzu ya ce ai kun kawo min duniya gaba ɗayanta yanzu kuna da irin wannan malamin a ɗauye amma ba ku taɓa sanar da mu ba bahaushe ya ce inda aka san darajar goro a nan ake nema masa ganye sai ya ce to a gaskiya ba ta saɓu ba yanzu zan tafi yaƙi ba zan ɗauke ka ba saboda ba mu san yadda za ta yi ba ko mu dawo ko kan mu dawo amma ka zauna sai ya ɗauko kuɗi wuri na gugan wuri dinare dubu goma kamar yanzu ne a kawo maka miliyan hamsin a ce to ga wannan so mun taɓi kafin mu je mu dawo mu gaya zami da kai kaga yanzu misali aka samu gogaggen talaka aka danka mai miliyan hamsin ai sai ya zautu ma watakila ko ya ka gani aran ma aka danka masa wannan kudin aka tafi kuma kawo ya yi littafinsa gharibul qur'an a garibul hadis kai yana dawowa ya karɓi littafin ya ga littafin ya ce walla ba aka zauna a garin nan ba tattaro ina ka ina ka ya ɗauke sai ya da da shi khurasan asalin dawowarsa khurasan kenan dawowar shi alkasim ibn sallam ya dawo binni sannan kuma wannan kuɗin da ya bashi ya kuma sa masa shi a matsayin allowance ɗinsa duk wata ya dan mala ya shigo gari ma ajmala dina والدنيا إذا اجتمع وأقبح الكفر والإفلاس في الرجل to Allah ya ce min ahalil kura sai ibn jarir ya ce saboda sun fi hankali sun fi wayo sun fi ilimi to amma shin wannan ayat tana nuni akan cewa babu annabi ko ɗaya a ƙauye ko ma mana suratu yusuf aya ta ɗari
ورفع أبويه على العرش وخروا له سجدا وقال يا أبت هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن وجاء بكم وجاء بكم من البدن من بعد أن نزغ الشيطان من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي na'am إن ربي لطيف لما يشاء إنه هو العليم الحكيم
Allah yake faɗa a ƙarshen kissar annabi Yusuf ƙarƙashin wannan kumsar da malam ya kar wannan kurin da malam ya karanta mana warafa abawaihi alal arshi sai annabi Yusuf bayan duk kowa kowa sai ya ɗau iyayensa ya ɗora su akan karaga gadon sarauta wa kharru lahu sujjadan duk gaba ɗaya sai suka faɗi suka yi masa sujjada irin wacce Allah ya bayani a farkon surar cewa ra'aituhum li sajidi to lokacin duk da ya ga ƴan uwan nan nasa sun masa sujada da kuma babarsa da babansa qala sai ce ya abati ya babana hadha ta'wil ru'yaya min qabl wannan shine fassarar mafarki na da nayi tun kafin yanzu ru'yaya min qabl to wannan hadha ta'wiluhu wannan sai dai kai wani wata wani equational tafsiri za ka yi ru'uyaya min qabl din sai ka gama da ita sai ka dawo ka haɗe ta sai kuma ka ce ta'awilu ru'uyaya min qabl kad ja'alaha haqqa ubangiji ya sa wato fassarar ta zama gaskiya dama ka gaya min cewa la taqsis ru'yaka ala ikhwatika sai ce kai wa qad ahsana bi rabbi gaskiya Allah yayi min komai Allah ya kyautata min ko wa qad ahsana bi haƙiƙa Allah ya kyautata min ya min mai kyau na ɗaya iz akhrajani min as-sijn ya fito da ni daga kurkuku daga gidan kaso shekara ta kaza a gidan kaso amma Allah a ƙarshe ba tare da wani abu ba kawai nazo na samu amnesty aka fito da ni na biyu wa ja'a bikum yazo min da ku ya babana baban sa waye shi yaqub daga ina minal badawi daga ƙauye to kuma wannan ya nuna annabi yaqub shikenan daga ƙauye yake wa ja'a bikum minal badawi wato ku yi hakuri a kamar da na gaya muku bincike tafsiri magana ce ta bincike a hankali a hankali sai ai ta karaɗe ayoyin da hadisan masu kama da juna wata ranka ji kamar an fita amma ba fita akai ba waja'a bikum min al-badaw yazo min da ku daga ƙauye min ba'di an nazaga ash-shaytanu baini wa baina ikhwati bayan shaytan ya iza wutar gaba tsakani na ko iza wutar fitina tsakani na da ƴan uwana inna rabbi latiful lima yasha lalle ubangiji na mai tausayi ne mai tausasawa ne ga abin da ya ga dama gashi nan cikin tausasawarsa ya sa kuma mun zo mun ƙara shiryawa innahu huwal alimul hakim rabbi qad ataytani al-aya to anan waja'a bikum min al-badwi nassi ne sarihi da yake nuna cewa annabi yaqub daga kauye yazo to wani kauye ne to ash-shahid wallahu alam ya taho ne daga Orishlim shine inda baitul maqdis take yanzu mu ce Filastin. wanda a wannan lokacin wurin kauye ne waja'a bikum min al-badawi to amma shin anan aka haife shi a shahid anan aka haife shi waye baba annabi yaqub ishaq annabi ishaq aina aka haife shi wace ta haifi annabi ishaq sarah to sarra aina ta zauna a iraki take tare da annabi ibrahim daga baya suka ƙaura suka dawo ƙauyen to kenan min ahalil ƙura har yanzu zai tana nan cewa shi ma asalinsa ba daga ƙauyen yake ba zuwa yi ko ba haka bane ba wasu kuma suka ce ba takallu da allah ya ce min ahalil ƙura yana nufin mafi yawancinsu amma cikin ikonsa kuma sai aiko wani daga ƙauye tunda ai Allah subhanahu wataala ya gaya mana cewa ba mu aiko wani manzo kafin ka ba
وما أرسلنا قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
ba wannan ba za ka kai mana can inda Allah subhanahu ta'ala ce waje alna lahum azwajan wa zurriya ya dai aran ma ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية Allah ya ce hakika mun aiko annabawa kafin ka kuma dukkansu mun ba su mata annabi Isa yana da mata eh bai aure ba ya koma zuwa ga Allah annabi Yahaya yayi aure to in ka ce annabi Yahaya annabi ne ba manzo bane kaddara to annabi Isa fa manzo ne min ulul azmi minar rusul kaga kenan wannan ka'ida ce a galabiya yawancin su to sai zanto min ahlul qura din ila tana nufin yawancin su duk daga birni suke to in wannan ya tabbata kuma laysa bi ba'id kaga kenan a- ba ka da dalilin da zai saka zagi kauye ko ba haka bane ba to sai matsala ta ƙarshe a wannan babin akwai wasu abubuwa da suke rikirkitarwa wanda su muke so mu duba su a ƙarshe wanda suna da alaƙa da matsalar birni da ƙauye ko birnanci da ƙauyenci na ɗaya akwai abin da ake cira al- al-hadara al-hadara akwai abin da ake kira a thaqafa ya ce saƙafa muke cewa da hausa akwai abin da ake kira almadaniya akwai abin da ake kira attaqaddum akwai abin da ake kira al'infitah wayannan kalmomin guda biyar ana amfani da su interchangeably akan faɗi wannan ana nufin wannan misali in ka ce me alhadara in ka shiga kamus na turanci sai ga alhadara sun ce maka shine civilization amma ba shine civilization ba culture shine alhadara in ka koma a thaqafa me thaqafa sai kaga shi ma an ce maka civilization to shi ba kuma ba shine asalin civilization ba in ka koma almadaniya to shi ma za ga an ce maka civilization saboda larabci is very vast yana iya accommodating ma'anoni da yawa a kalma ɗaya sannan to bari mu duba alhadara in an ce alhadara shine iya tafiya da zamani da kuma canje-canjensa an gane wannan a takaicen takaicewa kenan ko amfani da kwakwalwa da ilimi wajen rayuwa daidai misali a da an saba in za a tafi makka raƙumi ake hawa da me da ragowar irin hanyoyin sufuri na da to yanzu kuma sai jirgi ya zo duk wanda ya ce ba zai hau jirgi ba shi zai tafi a ƙasa ya yi wa kansa wannan ba gidaje ne ya zama ba kawai ba shi da hadara kairu mutahaddir to nan idan ka kasa duniya ka kalli hadara ɗin da ma'anan civilization sai ka ga a nan arna sun mana fintinkau saboda su suna amfani da technology wajen biyar da duniya yadda suke so misali yanzu an daina jiran sai damuna ta zo an saukar da ruwa sannan ai noma yanzu an zo da technology saboda hadara bi hukumul hadara yanzu ana yin wani artificial cloud wani wani girgije na, gangan wanda in an hada shi tsakanin hydrogen da oxygen kuma a sa nakiya a harbe shi kuma ya zubar da ruwa gangar da ake so ya zubar saura albarkace dai hayan sai Allah ya ga dama ya sa amma Allah bai hana ku ku amfani da wata don technology ba yanzu dan adam yana yin gini a cikin ruwa kuma ya rayu a ciki kaga wannan hadara ce shi yasa clash of civilization sidamul hadarat ko sura'ul hadarat ba wani abu bane ba wato ci gaba ne na ilimi yake janyo hadarar ku ta zama ta zama ta yi sama an gane ko to kasancewar gari akwai karancin hadara baya mai da garin ya zama ƙauye an gane ba misali yanzu a yanzu da aka shigo da artificial intelligence yanzu shi ɗan ƙauye a wannan za ka ga ƙwaƙwalwarsa ta fita ka kai ta ɗan binni yanzu mu muna cikin abujan nan muna so mu gane waje kawai sai mu fito da google sai mu tafa kawai cikin mintuna kaɗan sai mu zo amma wallahi an kasance wani ba ƙauyen ka je da shi zuwa ɗaya shi kenan ba kai kwatance ma in kai masa zai dinga bin rana da faɗuwarta da abin nan ya isa zuwa wajen so da shi nasa is natural to ba da za a artificial dan ya zo wai a ce natural kuma ya zama ƙauyanci akwai inda ƙauyancin yake bayyana amma dai ba wai a habara ba haka ba mu da laifi don ba mu kera jirgi ba don ba mu kera mota ba kawai sai dai mu ma rayuwar za ta yi mana wahala amma al-thaqafa abinda ake nufi da al-thaqafa shine tarin al'adunku da iliminku da adabunku da hanyoyin rayuwarku sanin su shike nuna cewa mutum yana da thaqafa ka iya yaranka to ka zama wayayye ta wannan bangaren amma ka zo kana bahaushe wa walidin wa mawalar uwa bahaushiya uba bahaushe amma ka zo ka ce ka sani hausa wahala take ba aikwa ka zama sakarai to sai wani yare kenan lalla kuma a dubawa ba ma larabcin kake magana ba ai mu ka san saboda wallahi ni in zan faɗa abin da Hausa sai ya zan ina wahala ko kai ba fulatani ne kuma baka iya fulatanci ba baka da sakafa baka zama waye ba mahaifiyarka ba fulatana mahaifinka ba fulatani me yawa a gidan kuma fulatanci ake yi amma kai saboda gidadanci ka kasa koya to a nan wajen ka zama ba kauye alƙiyam wattaƙalid wal'adat wannan su suke sana'anta mutum su mai da shi cikakken mutum rashin su shine ke mai da shi ƙauye saƙafa kenan almadaniya shine birnanci shi yasa civil ai shine daga civil ne aka samu civilization ko da haka muwa daga almadina ne aka samu almadaniya abin da ake nufi kuma da almadaniya kuma shine kishiyar ƙauyanci wato abin da ake nufi shine iya sarrafa abubuwan da zamani ya to wannan rashin iyawar baya zama takaitawar da za a aibata wa mutum sai dai gazawa ce ala sabilil misal wannan ni na gan shi da idona wance ya faru muna nan wata ran a hajjin shekara ta 2007 sai aka kawo wani bawan Allah daga wani gari aka kawo shi medical mission kenan likitoci suka yi ta aiki a kansa cikinsa ya kumbure ya samu matsala to daga ba sai a gano ashe tun da ya zo madina bai shiga ban ɗaki ba don mutum ne mai yakana sai wata nurse take masa faɗa sai take cewa to kai baba tun da ka zo ba sai ka shiga ban ɗaki bai ce to an kai mu gidan da ba ban ɗaki gida ba masai a karmakumullah sai ɗan uwansa ya ce a'a akwai fa masai fa ya ce kai wallahi babu ce sai a zuwa ajiye muri duk tangaran ya ce ni in ba za a kai ni gidan da ke da masai na muhammadiya ba ni ba zan shiga ba ana shi ya dauka waya masan ma akwai na muhammadiya wanda kaga ba ba dan binni bane wannan yayi kauyanci a nan kenan shi sai a kai shi gidan da ke da masai na muhammadiya wannan madaniya shine idan ka zo akwai wanda in ya zo ai ya ga irin slide kofar nan da take amfani da sanso da ta bude zurawa zai da gudu to wannan ba za ka ce masa wai muƙassir ba sai dai ka ce ajiz shi kuma al'ajiz ba a jin kunyarsa shekarun baya na iya cewa kamar shekara goma sha biyar haka ko sha shida kusa da shekara ashirin lokacin darut tauhid na makka yana sabo da azumi mun haura mu je mu alwala za a tada sallar asham to mu kurda nan mu kurda nan sai muka zo daidai wani waje abin ya bani dariya abin ne ni ya faru a kaina amma sai na ji daɗi saboda an ce albalwa idza ammat khaffat musiba in shi zan ba kai kadai ta taba ba sai ka ji ta maka sauki sai ga gwamnoni biyar daga cikin gwamnonin Najeriya kamar shekara goma sha bakwai kenan baya an shiga tenuwa ta bita demokuraɗiyya to sai muka zo gashi an tada alwala ni dai da na zo sai na gaban ga abin kunna famfo ba a lokacin kuma ba a saba ba mu zama exposed to modern technology din nan ba na duba ƙasa na duba sama dubban ga inda ake kunna famfo ba to ina juyawa sai naga wannan tunda su ne manya barin gaya za su yi su ma in sun yi ni kuma sai in koya sai na ji ɗaya na ce a'a wani your excellency ta yana ake kunna famfan nan ne ya kama ya girgida famfan ya taɓo nan suka ce kai wallahi mun zama yan ƙauye to ni kuma ina gefe miskin da ni sai na ɗan ji sauƙi daga cewa to ni in hau nan manya-manyan mutane ina gani da nake almajiri kuma afuwan ɗan ƙauye kai ba ba ƙauye ba to a nan kaga duk mun zama 'yan ƙauye a nan sai ga wani bangali ma'aikaci a wurin yana zuwa ce sadik sadik sadik halli halli sai nuna yadda ake yi ba sai na gaya muku yadda ake ba yana nunawa kawai sai muka ga ruwa ya zubo ɗaya ya ce wallahi amma mun ji kunya ga wani wanda ya zo daga bangladesh wanda shi muke wa kallon ƙauye amma shi ya zo ya yi wani abu to wannan ba laifi ba ne madaniya ce wani abu ne da mutanen su suka saba da shi mu kuma mu saba da shi ba don haka ba laifi ba ne don mun gaza mun kasa yi gazawa ce ta ɗan adam abin da ake nufi da attaqaddum kuma shine ci gaba arruqi kishiyarsa kuma shine ci baya rashin ci gaba ba shine yake determinant din cewa mutum ya zama ɗan ƙauye ba sai na ƙarshe shine al'infita buɗewar ido to shi kuma budewar ido akan same shi abin ne akan same shi a ƙauye amma an nuna min cewa a lokaci ya yi cif-cif la'alla wannan al'infita ɗin da kuma a taƙaddum ɗin musamman infita yana buƙatar misalai na musulunci tun daga lokacin annabi sallama zuwa yanzu a daga nan kuma insha Allah sai mu shiga fashin baki na wannan aya abinda muka faɗa daidai Allah ya ba mu ladansa wanda muka yi kuskure kuma Allah ya yafe mana هذا وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته